من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب, كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa kamar yadda sanarwa ta gabata cewa yau insha Allah ta'ala za mu fara karatun wannan sabon littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan mun kammala karatun littafin ahkamul jana'iz wanda dukkanin littattafan guda biyu na malam albani ne insha Allah ta'ala Allah ya kara hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka domin fara wannan karatu na littafi mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam aka mu fara karatu za mu yi addu'a ne ga wani dan uwa da ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen samar da waɗannan littattafai domin 'yan uwa su mallaka kusan da littafin da aka sa a wannan masallaci za a karanta wannan ɗan uwa kan yi wannan yunƙuri ya kan sa kuɗinsa ya so su da ɗan dama ya kawo su ya ce duk mai buƙata ya zo ya ba da rabin kuɗin da ake sai da wani littafi ko kuma aka so shi a kasuwa domin ya mallaka ko shakka babu 'yan uwa wannan ba ƙaramin ƙoƙari ba ne allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya sanya masa a mizaninsa na hasana Allah biya masa bukatunsa na alkhairi sannan ba za mu fara wannan karatu ba sai mun yi amfani da wannan dama domin yin addu'a ta musamman ga matasa da muke tare da su wanda suke hidima ga wannan masallaci namu ba dare ba rana su ma suna kokari kwarai da gaske da kudin su da jikin su da duk abin da suka mallaka ba dan ana ba su ko sisi ba suna yi ne kawai wannan saboda Allah subhanahu wataala to sun ma mu ne musu addu'a ta musamman Allah ya saka musu da alkhairi a yadda suke kulawa da ɗakin Allah madaukakin sarki Allah su ma ya kula da nasu bayan Allah ya kula da al'amuran su ya saka musu da alkhairi ya kuma biya musu bukatun su na alkhairi to na gani wannan littafi da yake hannun yan uwa cikakken sunansa kamar yadda muka gani shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها shine cikakken sunansa sifatu salatin nabi ba sifatu salatin nabi za a ce an kace siffa to ya zama rumfa kenan ko bukka a larabci ita ake cewa siffa amma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana da hausa siffar yarda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake sallarsa minat takbiri tun daga kabbara harama ila taslimi har zuwa lokacin da a ce assalamu alaikum ka annaka taraha kai ka ce ga ka a gaban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana kallonsa shi ne sunan littafin shi sai ku ga littafin zai kunshi abin da ya shafi daga kabbar harama ne zuwa sallama kaɗai duk abin da yake bayan wannan ko a gaban wannan za ku ga malam albani bai kawo shi ba to amma duba da yadda muka ga muna da bukatuwa zuwa ga musallan gaba ɗayanta mu kuma an Allah ya soya da duk abin da yake da bukata da sallar ko da malam bai kawo shi ba za mu yi kokari mu binciko abubuwan da suka shafe shi mu bayani akai insha Allah ta'ala malam ya rubuta wani littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rubuta shi Allah ya bashi tsawon kwana Allah ya bashi tsawon rayuwa saboda haka littafin ya samu karbuwa a hannun al'umma tun lokacin da aka rubuta shi to bayan an rubuta shi yakan kare a kasuwa a nemi sake buga shi to duk lokacin da za a buga shi malam albani yakan dauke shi kare masa muqaddima ya kara karewa a masa muqaddima dan alal kalla an masa bugu ya kai bugu goma sha wani abu wannan kuma bugun da aka masa dukkanin su a rayuwar malam albani ne kuma yakan yi a takaitaccen muqaddima a ciki to shi sa za ku ga littafin da yake hannunku masu littafi za ku yana ɗauke da muƙaddumomi da ɗan dama akwai muƙaddima ta attaba'atul jadida ma'ana sabon bugu da aka yi akwai muƙaddimatu attaba'atul ashira akwai ta attaba'atul khamisa akwai ta alkitabul ula duk akwai su a cikin littafin wajen mukaddima guda hudu ko biyar yasa a cikin littafin to amma duba da hadafin mu abinda muke so mu cimma shine mu koyar da sallar a aikace idan muka ce za mu shiga cikin mukaddumomin gaba ɗaya duka sai mun ja baki mun fasara zai ja lokaci da yawa daga cikin mu kuma za su kosa su ga mun fita daga mawdu'in da muke so mu abin nan shi yasa insha Allah ta'ala a mukaddima ɗaya kawai za mu ɗauka makaranta shine mukaddimar littafin farko ma'ana bugun farko bayan ya rubuta littafin da yayi ita zamu dauka makaranta insha Allah ta'ala saboda na da gaskin ladabin karanta littafin kowane irin malami shine idan ka bude littafin sa zaka karanta ka fara karanta mukaddima ka ji me ya faɗa domin wannan mukaddima ita ce ta haskaka maka abin da yake so ya faɗa a cikin littafin ita ce ta haskaka maka abin da yake so a yayi sharraha shi a cikin wannan littafin da ya rubuta sannan abu na biyu da za mu karanta shi ne akwai wasu 'yan abubuwa da malam ya rubuta a cikin littafin wanda ba muƙaddumomi ba ne amma ba sa cikin ainihin mawdu'ul littafin shi ne kamar akwai sababu ta'alifin kitab malam ya rubuta dalilin da ya sa ya wallafa littafin sannan har yanzu ya rubuta manhajul kitab hanyar da littafin zai tafi a kanta a ciki ne kuma ya kawo wasu zantittika na malaman fikihu musamman manya-manya malaman mazhabun nan guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i da Imam Ahmad dan Hanbal kowanne malam ya kawo zancensa da yake nuna cewa a idan ya faɗi wata magana ta cikaro da hadisin Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to a ajiye magana sa dau hadisi domin hadisi shine shari'a to wannan shi ma abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske zamu dan bi shi mu dan karanta shi koda sama sama ne insha Allah ta'ala in ya so daga bisani kai tsaye sai mu shiga cikin karatun littafin a tarjama ko tarihi na malam albani ba za mu tsaya kawo shi ba yanzu saboda lokacin da zamu fara karatun ahkamul janais alhamdulillah mun kawo tarjama malam albani da faɗi kwarai da gaske mun ɗauki kusan darasi guda muka ɗauka maka yi tarjama albani sosai mun kawo abin ɗin shi sai dai kawai abinda zan ɗan zan ɗan mana abin nan da shi yanzu shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani kamar yadda kuji sunansa shine Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Nasiruddin Ibn Al-Junuh Al-Albani shine sunan shi cikakke an haife shi a shekara ta 1333 wanda shine daidai da shekara ta dubu ɗaya ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a shekarar miladiya kenan waccan kuma hijiriya a garin ko kuma a ƙasar albania ƙasar albania ƙasa ce ta turai saboda haka a can aka haife shi a wani gari da ake ce masa ashkudura ashkudura shi wannan gari na ashkudura shine kamar asima kadima ta wancan gari na albania asima shine kamar a ce capital ma'ana kamar nigeria capital ɗinmu shine abuja to shi ma wannan gari na ashkodora shine tsohuwar capital ɗin abin nan wancan gari wancan ƙasa ta albania amma yanzu ba shi bane an canza kamar yadda da muka sani cewa lagos shine capital ɗin aka canza aka dawo da shi abuja to shi ma da haka yake garin da aka haifa na nasiruddin albani ita ce tsohuwar asima ta waccan ƙasa ta albania amma yanzu an riga an canza mahaifinsa bai daɗe a wannan gari na albania ba bai daɗe a ƙasa albania ba bayan an haifai a sheikh mamman nasiruddin albani ya yi hijira ya dawo garin sham siriya kenan a yanzu ya dawo wannan ƙasa da shi da iyalinsa gaba ɗaya ya ci gaba da zama a nan wajen wanda anan malam albani ya taso ya fara karatuttukansa ya fara karatu a hannun mahaifinsa hasali babansa ma babban malami ne kwarai da gaske tun da yana ɗaya daga cikin masu ba da fatawa a mazhabar hanafiya shi ɗan hanafiya ne babban malami ne a mazhabar hanafiya sau da kamar albani a hannun mahaifinsa ya dace alƙur'ani ya wasu karatuttuka kamar na wasu littattafai na mazhabar hanafiya yadda kuka sani yan uwa yadda muke da littafin littattafan malikiya a mazhabar mu ta malikiya kowace mazhaba suna da nasu littattafan idan ka ɗauki hanafiya suna da nasu yadda ka san mana da muktasar askari risala iziya ga sanar da sauransu to su ma suna da irin nasu hakanan shafi'iya hakanan hanabila kowane suna da irin nasu sau da ka yayi karatu a hannun mahaifinsa a farko a har zuwa lokacin da mahaifinsa ya haɗa su da wasu daga cikin malamai suka ci gaba da karatu mala albani ya yi gwagwarmaya ta karatuttuka da karantarwa a rayuwarsa wanda ya yi yawo garuru a kasashe na duniya kwarai da gaske daga cikin kasashen da ya je ya yi koyarwa hatta a jami'atul islamiyya ta madina ya yi koyarwa a nan kafin su dan samu saɓani da shi ya basu kuma ya yi hijira ya koma garin amman amman ba oman ba amman wannan gari ne a cikin jordan malam albani a cikin yaje ya zauna ya ci gaba da karantar wasu allah maɗaukan sarki ya ɗauransa a can saboda ka yara sun ne a ƙasar jordan a shekara ta 1425 hijiriya wanda shine kuma ya dace da shekara ta 1099 shekara ta 1099 yanzu shekararsa goma sha tara kenan da mutuwa daidai wadda allah maɗaukan sarki ya ji kamala albani ya masa rahama ya kuma saka masa da alkhairi bisa waɗannan abubuwan alkhairi da ya gabatar wa duniyar musulunci don aikin da mala albani allah maɗaukin sarki kaɗai ya san irin wallafa da ya yi da rubuce-rubuce da ya wanda duniyar musulunci take amfanuwa da shi abin mamaki yanzu za ka ga zai wahala malami yana karatu a cikin karatun da ya shafi hadisin manzan allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi baka jana cewa sahahul albani ba ko da'afahul albani wannan da wahala da malami ya karatu ya karanta hadisi ka ce wannan hadisin imamu albani ya inganta shi imamu albani ya raunana shi imamu haka to kaga wannan ba karamin albarka bace Allah subhanahu wataala ya bashi tsawon rayuwa yayi wajen shekara 85 a duniya shi sa yayi aiki mai yawa kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya ba mu albarka irin tasu to kai tsaye ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin muqaddima duk mai littafi sai ya duba muqaddimatu kitabil ula muqaddimatul kitabil ula nan za a duba ana ku ban san shafi na ni dai na shafi na 32 ne ban san na ku bugun wannan irin shafi bane yawwa shafi na 32 mala yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul kitabil ula malan ya bude wannan littafi na sami albarka da bismillah yace gabatarwa littafi na farko الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده مالتي غوديا da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya farlanta sallah akan bayinsa wa amarahum bi iqamatiha wa husni adaiha sannan Allah madaukakin sarki ya umarce su da su tsaye da ita da kuma kyautata yinta kamar yadda ya umarni wa'allakan najaha wal falaha bil khushu'i fiha sannan Allah madaukakin sarki ya rataye samun rabo a bil khushu'i fiha ta hanyar yin khushu'i a cikin sallah abinda ake cewa khushu'i shine samun nutsuwa cikakkiya a cikin sallah mutum ya kyautata tsoron Allahnsa a zuciyarsa ya kuma samu cikakkiyar nutsuwa wajen gabatar da sallar to Allah madaukakin sarki ya ta'allaka yin samun rabo a cikin a cikin ya ta'allaka samun rabo a cikin waɗannan abubuwa da muka ambata shine mai mutum ya samu cikakkiyar nutsuwa a cikin sallar kamar yadda Allah ke cewa qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una kun ga sai ce qad aflahal mu'minuna ai mu'mine sun rabauta kamar mai tambaya tambaya su waye mu'minin da suka rabauta sai Allah ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'una su ne inda suke samun khushu'i a cikin sallarsu malai ce waje alaha furqanan sannan Allah madaukakin sarki ya sanya sallah ta zama to wata aba ce mai rarrabewa bainal imani wal kufri tsakanin imani da kafirci babban abin da yake tsakanin musulunci da kafirci shine me sallah kamar yadda hadisi ne ingantacce duk mun riga mun san shi wa nahiyatan anil fahsha'i wal munkar sannan kuma ya sanya sallah ta zama to mai hani ce game da alfasha da kuma munkari inda salata tanha anil fashai wal munkar kamar yadda aya ta tabbata aya ta zo a cikin suratul ankabut malai ce wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin salati da sallama su tabbata ga annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mukhatab bi qawlihi ta'ala wanda aka yi wa magana da faɗinsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah yake fuskanta da faɗinsa da ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya ce da manzon sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hakika mun sauka mun saukan maka da azzikra me ake nufi da azzikra anan shine alqur'ani kamar yadda azzikr ɗaya ne daga cikin sunayen da ake kiran alqur'ani da su Allah madaukakin sarki ya ambaci alqur'ani da azzikr a cikin ayoyi da dama a cikin alqur'ani to Allah ya ce da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hakika mun saukan maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi domin ka yi wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abin da aka saukan musu abin nufi duk abin da aka saukarwa da al'umma ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to wanda yafi kamata ya tashi bayanin yadda al'amarin yake shine annabi Muhammad da kansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da mutum yake fahimtarsa a cikin alqur'ani to sai ka dawo da baya ka gaya manzon Allah ya fahimci wannan abu saboda shi aka dora wa mai nauyin yi mana bayanin abin da yake cikin alkur'ani idan ka ga fahimtar ka ta dace da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan idan kuma bata dace ba sai ka aje ta ka dauta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malam yace fa qama sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi alwazifa haqq alqiyam saboda haka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya domin gabatar da wannan aiki da Allah ya umarce shi haqqal qiyam haqiqanin tsayuwa wa kanat salatu min a'zami ma bayyanahu lin-nasi qawlan wa fi'lan sai kasance sallah tana ɗaya daga cikin abinda manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi bayanin ta a mafi girman abinda manzon Allah ya bayanin su qawlan a magance wa fi'lan a aikace manzon Allah ya bayanin yadda za a yi sallah a magance kamar yadda kuma ya aikata aikace sabai sun gani hatta innahu sallamar ratan al-minbari saboda kaiwa matuƙa wajen koyar da mutane sallah har sai da take wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tashi sallah sai hawo kan minbari minbari dai irin wannan wanda ake hudu ba akan ranar juma'a manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hawo kan nasa yaqumu alaihi yana tsayuwa a kansa wayar ka'u sanai na yi ruku'i ma a kansa sun maƙala lahum sannan ya ce da su ma'ana za a yi sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya haye kan mimbari ya ta da sallar mamu kuma da suna ina suna ƙasa suna koyi da sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai ruku'u sai ya ruku'u akan mambarin idan zai sujada fa sai ya to da baya da baya sujada a ƙasa sannan idan ya tashi kuma sai ya ƙara komawa aka ake sallar aka gama sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gama kala sai ce da su inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati manzo Allah ya ce abin da yasa kuka ga na hau kan minbari nayi sallah domin nayi haka ne domin ku yi koyi da ni sannan kuma ku koyi yadda sallah ta take abin nufi na hau kan minbari dan duk wanda yake baya na ya iya gani na ba lalle ne a ce wanda yake kusa da a wanda yake baya na ya yi nesa da ni ya iya gani yadda nake sallah ba amma idan na hukan mambari fa na yi tudu wanda yake can baya ma zai iya hango ni to na yi haka ne domin duk wanda yake bayana ya iya koyi da ni sannan kuma ku koyi yadda nake sallata wa aujaba alaina liqtida'a fi bihi fiha fa qala ya wajabta mana yin koyi da shi a cikin ita sallar yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to abinda na sha maimaita mana a cikin karatun akamul jana'is cewa shi umarni a cikin qur'ani ko hadisi duk inda kuka ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayi abu kaza da siga ta umarni to sai malam usul fiqi suka ce wannan umarni umarni ne na wajibi na dole na tilas dole sai kayi shi har sai an samu wani dalili da yake nuna cewa wannan fa umarnin ba wajibi bane mustahabi ne ko abin da ya kama da haka to annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi ya ce sallu ku yi sallah kama ra'aytumuni usalli kamar yadda kuka ina yin sallah wannan umarni ne har yanzu kuma ba a samu wani umarnin irin sa ba ko wani dalili ko wata karina da take nuna cewa wannan umarnin ba na wajibi bane to wannan sai shirye da mu cewa ashe yin sallah irin ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshi menene wajibi ne saboda haka kun ga ashe dole ne ka tashi ka ga ya manzon Allah yake yin sallah domin kai dole ne bala ya ce wa bashara man sallaha ka salatihi anna lahu inda Allah ahadan duk da haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bushara ga wanda ya salla irin sallar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yana da wani alƙawari na musamman a wajen Allah madaukakin sarki ayu dikhilahu aljanna da Allah madaukakin sarki ya sa shi aljanna dan mutumin da ya salla irin ta manzon Allah to Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari na musamman tsakaninsa da shi idan ya mutu akan haka zai sa shi aljanna faqala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khamsu salawati salloli guda biyar iftarabahunna Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya farlanta su man ahsana wudu'ahunna wanda duk ya kyautata alwalarsu yayi alola daidai irin yadda annabi ya koyar wa sallahunna li waqatihinna ya sallace su a lokacin su wa atamma ruku'ahunna ya cika ruku'un su wa sujudahunna ya cika sujadarsu wa khushu'ahunna sannan ya cika tsoron Allah a cikin su ya cika nutsuwa a cikin su kana lahu 'ala Allah ahadu yana da alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala ay yaghfira lahu Allah ya gafarta masa to amma da shar'i sai ya cika sharadin abinda aka mata a cikin hadisi malai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to mallam yaf'al wanda ku bai aikata irin abinda muka ambata a cikin hadisin ba falaisa lahu ala Allah ahadun to fa shi wannan bashi da wani alƙawari a wajen Allah madaukakin sarki in sha'a ghafara lahu idan Allah ya ga dama yi masa gafara wa in sha'a idan ko Allah madaukakin sarki ya ga dama azabahu sai masa azaba sakamakon rashin cika sallar da bai ba Allah ya kyauta wa ala alihi mala yace har yanzu wannan salati da muke ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gangaro ya taho kan alayensa wa sahbihi da sahabbansa in aka ce alayen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne waɗannan da aka haramta musu cin sadaka kenan wanda aka haramta musu cin sadaka su ne alu abbas wa alu aqil wa alu ja'far wa alu ali wa azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan abbas da iyalan gidan aqil da iyalan gidan ja'afar da iyalan gidan aliyu da iyalan gidan da su matayin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to da inda kaji an ce alihi waɗannan su ake nufi wa sahabi da sahabansa sahabansa kuma kamar yadda muka san ta'arifin sahabi kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin littafin sa al-isaba fi tamyiz sahaba shine amal laqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata ala al-iman yace walau takhallalahu ridda shine mutumin da duk ya taba haduwa da annabi sannan yayin imani da annabin ya kuma mutu akan imanin ko da da ya yarda kuma ya dawo addinin musulunci hanyar da sunan shi sahabi ina fatan fahimta to ashe kun ga duk mutumin da ya zo imani da annabi daga baya sai yarda ya mutu a da wannan sunan shi sahabi ba sunan shi sahabi ba to galibi za ku ga in shi'a suna ebo irin wannan tarkacen sai su rinka cewa ai gashi nan ma wani hadisi ya tabbata za a yi wa sahabi azaba sahabai sun yi kaza kun ce duk sahabayan aljanna ne to ba irin waɗannan ake nufi ba saboda mutum ya yi imani daga baya kuma ya juya da baya ya yi ridda wannan ba sunan shi sahabi ba amma ana nufin mutumin da ya yi imanin kuma ya mutu akan imanin wannan shine sahabi Allah subhanahu wataala ya kara musu yarda gaba daya mala yace al atqiya il barara waɗanda suke masu tsoron Allah kuma nagartattu alladhina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne suka ciro mana ibadarsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa salatahu suka kuma ciro mana sallarsa wa aqwalahu da kuma zantuttukansa duk abin da muka koya na ibada mun koyo su ne ta hanyar wa sahabbai su suka koyo daga gare shi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi sai suka koya wa almajiransu su ne tabi'ai su ma suka koya wa almajiransu haka abin har ya gangaro ya zo ina muke cin albarka sai yanzu muwa a shi kaga su waye tsari na farko da addini ya gangaro ya zo zuwa gare mu su ne to kaga babban abin da yake gare ka akan su shine me kullun aka ambaci sunan suke musu addu'a kullum aka ambaci sunan suka yi musu ne ka nema musu gafara kamar yadda aya ta karantar da wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kullum addu'a ka kenan Allah ka ji kan waɗanda suka rigaye mu da imani su waye masu imanin farko su ne sabai Allah ya ce wa af'alahu kuma suka ciro mana cikin ayyuka na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ja'aluha wahdaha lahum madhhaban wa qudwatan sannan suka sanya ibadar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sallarsa da ayyukansa a matsayin mazhaba ita ita kadai ba su da wata mazhaba da suke bi sai ayyukan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda me yake nunawa sai nuna mana cewa ashe su sahabbai ba su rayu akan wata mazhaba ba ko wata kungiya ko wata ɗariƙa da suke ɗamfarwa zuwa gare ta ɗariƙarsu mazhabarsu ƙungiyarsu ita ce me sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta to shi sa wato abin da ya sa malam albani faɗa haka shine shi ya taso a siriya ne a siriya a garin sham an yi abin da a duniya ba a taɓa yin irinsa ba a wajen ɗamfaruwa da ta'assubanci da mazhaba kama mazhaba a rike ta kamkam fiye da yadda ake kama aya qur'ani ko hadisin annabi a rike lokacin da muke karatun akamul jana'iz wancan karan mun yi bayani akan a nan wajen cewa a lokacin albani a siriya ya taso ya tarar da masallaci ne guda ɗaya na juma'a amma mihrabinsa guda uku ne mihrabi shine kamar wannan ɗan lungun wajen liman guda uku ne akwai na 'yan hanafiya akwai na 'yan malikiya akwai na 'yan shafi'iya masallaci ɗaya fa kama wannan nan gana su nan gana su ma nan gana su duk ɗan hanafiya duk ɗan hanafiya ba zai je ɗan malikiya sallah ba sai su zo sai an hanafiya su zo su sallar su su kadai iya su da sun gama sai liman malikiya shi ma ya shigo tocin kofar da shi da yan nasa tawaga su ma su zo su sallar su da sun gama kuma sai su fita sai yan shafiya su shigo ta nan su ma su zo su sallar su masallaci guda ɗaya yan uwa to kun ga abin ya kai inda yake waɗannan suna ganin cewa waɗannan kamar ba musulmi bane inda ka yadda mutum musulmi ne me yasa baka bi shi sallah ba to kun ga mazhaba ta haifar musu da abinda ya kawo musu rarrabuwa da addinin musulunci ko doshi shi yake kokarin korewa to sai malaiki sun nuna mana cewa su sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wacce mazhaba suka rike idan ka ce dole sai na rike mazhaba zan rayu in ba haka ba na yi ridda ko na zama kafiri ko na yi abin da ba daidai ba dukkanin malaman mazhaban nan babban su shine Abu Hanifa wanda Abu Hanifa babbar tabakar da zaka sa shine tabakar tabi'ai na bakar tabi'ai tabi'an ma kuma na ƙasa-ƙasa baya ɗaya daga cikin manyan tabi'ai to idan ka sashi a cikin tabakar tabi'ai waɗanda aka haife su suka yi musulunci kafin sa fa wacce maza ba suka yi su kuma za su shiga aljanna ko ba su shiga aljanna ba kaga a cikin su akwai sahabbai ba haka bane tunda akwai sahabbai kowa ya yarda cewa sahabbai Allah madaukakin sarki ya musu gafara tun suna duniya to su kuma wacce maza ba suka yi kenan ina fata an fahimta yauwa to kaga babban abin da ya kamata shine duk abin da kaji an ce ya zo daga mazhaba kaza mai kyau ne ya dace da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda kai karatu sai ka dauka kowace mazhaba ta kace idan kuma kaji an ce abu kaza zo daga mazhaba kaza ko da tamu ce da muke bi sai kaji an ce ga wani hadisi ya saba masa to ka batta ba shikenan ba an tsira an tsira yanzu misalin da zan ba mu shine mu dukkaninmu nan muna tute cewa ‘yan mazaban malikiya ne saboda galibi wasu afirka ma gaba ɗaya kusan mazaban malikiya ake bi to yanzu misalin da zan bamu shi ne akwai abin nan hadisin da ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin azumin sitta shawwal amma a malikiyance wannan azumin babu shi makaruhi ne to kaga idan ka ce kai dan malikiya ne dan gani kashanin malikiya ne kai ba za ka yi wancan azumi ba sannan ba za ka bada fatawa da shi ba kuma sai ka karhanta shi yanzu a fakaicewa kake waraddi kenan manzan Allah kake wardi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisi ya tabbata ingantacce man sama ramadana thumma atba'ahu bi sittin min shawwal kana kaman sama dahar mutum ya duk wanda ya azumin ramadana sa ne bi shi da azumi shi da na watan shawwal manzan Allah ya ce za a bashi lada kamar ya azumci shekara gaba daya to uzurin da zaka yi waɗannan manya-manyan malamai yanzu ilimi ya fa faɗi sama da lokacinsu yanzu kai kamar yadda na sha bayani littafi ɗaya idan ka ɗauka sai ka samu hadisai guda 500 a cikinsa amma su babu wannan yalwar yanzu cikin intanet ko abubuwan da ya kamata ka idan ka danna duk wani littafi da kake bukata na musulunci akwai shi za ka fito da shi ka karanta ka da loaded ɗin shi ka gana maka fito da shi wannan ba cigaba ba ne babu wannan su babu keken da yake buga rubutu da hannu suke rubutu duk rubutun nan da kaji an ce suna yi da hannu suke kaji an ce littafin majalladi goma majalladi kaza galibi wallahi da hannu suke wannan rubutu da hannu sannan idan mutum zai nemi karatu sai ya tashi wani sai ya tafi wata daya akan neman hadisin da bai fi guda hudu ko guda biyar ba tafiya wata guda amma yanzu mu tafiya wata nawa muke ko tafiya minti goma sha biyar ba kai wani lokacin da an zo an fara karatun ma kaga an yi minti talatin sai ka rika duba abu wai an daɗe a tashi ga gida ka cigaba da harkokinka to kaga ashe akwai me yalwa da kuma canjin lokaci to shi sa waɗancan malamai za ta yi akwai hadisai da yawa da suka yi wanda su a lokacin ba su san su ba to kun ga za su ba da fatawa da abin da suka sani ne yan uwa ba haka ba ne to kun ga ashe su ba su laifi ba amma kai yanzu da Allah ka haka wannan zamani ka san shi sai ka ce ba za ka yi aiki da shi ba to kaga laifin akan kai yake ba akan su ba to shi sa dole mu zo da maganganun da malaman nan suka yi ka ji abin da suka faɗa kowanne daga cikin su zamu zo ku ji kowanne daga cikin sai da yace idza sahhal hadisu wa huwa mazhabi in dai hadisi ya inganta shine mazhabata imam malik hadisi shine mazhabarsa in dai ya inganta ko ya faɗe shi ko bai faɗe shi ba abu hanifa hadisi mazhabarsa ne in ya inganta ko ya da ya faɗe shi ko bai faɗe shi ba sauran malaman ma duka haka ne to kai kuma awa a ce maka ga hadisi ya zo daga annabi ka ce ai mazhaban bata ce kaza ba to wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya samu dace malai cewa alaman hadha hadhahum wa salaka sabilahum ila yawmiddin wannan salati ci gaba da tabbata ga waɗanda suka bi tafarki irin na sabai suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin kiyama wa ba'du malai ce bayan haka fa inni lamman tahaitu min qira'ati kitabis sala min at-targhib wa tarhib yayin da na kammala karanta littafin kitabus sala daga littafin at-targhib wa tarhib shi at-targhib wa tarhib din a cikinsa ne aka wani babi na kitabu sala kamar yadda idan ka ɗauki littattafan hadisi zaga imam al-bukhari littafin kitabu sala imam muslim haka imam turmuzi kowane haka to at targhib wa tarhib na imam al-munziri a cikin sa wani babi da yake bayani akan sallah shi at targhib wa tarhib littafin da aka rubuta shi domin ya kawo hadisan da suke kwadaitarwa da kuma tsoratarwa wanda yayi sallah ga ladan da zai samu wanda kuma yake barin sallah ga irin narko na azaba da Allah ya tanadar masa akan haka gina littafin to yayi babi da yake bayani akan kitabu sala bala albani ya ce to lokacin da ya gama karanta wancan littafi ko kuma wancan babi da yake bayani akan sallah na wancan littafi na at-targhib wa tarhib lil hafiz al-munziri na na al-hafiz al-munziri rahimahullah wa Allah madaukakin sarki masa rahama wa tadrisi ala ba'di ikhwani as-salafiyin mala yace kuma na gama karantar da shi a bisa wasu daga cikin uwan mu as-salafiyin in aka ce as-salafiyuna jam'i ne na as-salafi ita kuma kalma asalafi nisba ce ta asalafu asalafu kuma abin da ake nufi da shi shine magabaci ma'ana ka ce magabaci ma'ana ni asalafi ne ni mai bin hanyar magabaci ne ina fatan fahimta in aka ce asalafiyuna mu masu bin hanyar magabata kenan abin nufi masu kokarin hawa hanyar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sabansa da waɗanda suka zo bayan su shine asalafi saboda haka asalafiya ko mutum ya ce da kansa salafi ko mutane su ce su a salafiyu ne wannan ba wata kungiya ba ce da wani ya kafa ko abin da ya kama naka a'a ita a salafiya din aqida ce aqida ce dan mutumin da yake bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na farko wannan ko ka ce kai a salafi ne ko ba ka faɗa ba kai a salafi ne ina fata an gane yawa saboda kaga kalma ba wata kalma ce da take kama a matsayin wata kungiya ko abin da ya kama da haka Allah ya samu dace malai ce lokacin da na gama karantar da wannan littafi a bisa wasu daga cikin uwanmu as-salafiyuna wa zalika منذ arba'a sinin malai ce wannan ya faru ne tun wajen shekara hudu da suka wuce daga lokacin da malai yake wancan bayani kenan tabayyana lana jami'an malis salati min al-manzilati wal makanati fil islam dukkanin mu da ni da ɗaliban nawa da sai bayyana a gare mu irin girman da sallah take da shi da matsayi a cikin addinin musulunci wa maliman aqamaha wa ahsana ada'aha da abinda a wanda ya tsaye da ita hakikanin tsayarwa ya kyautata ba da ita zai samu min al'ajar na lada wal fadli da falala wal ikram da kuma girmamawa da Allah subhanahu wata'ala zai masa wa anna zalika yakhtalifu ziyadatan wa naqsan bi nisbati qurbiha aw bu'diha min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce wannan kuwa zai samu sabani ne a sakamakon samun ragi ko dadi na shi ladan yadda mutum ya tsaya yayi sallar irin yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar yadda sallar ka ta kusanci da sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka zaka samu irin wancan lada da matsayi da girma yadda sallar mutum ku ta yi nesa da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutum zai rasa irin wannan lada da falala da girma da Allah madaukakin sarki yake bayarwa malai ce kama ashara ila zalika bi qawlihi kamar yadda Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa yayi nuni a bisa hakan da fadin sa da yace innal abda la yusalli salata haqiqa mutun zai zo ya tsaya yayi sallah ma yuktabu lahu minha illa ushurha sai manzon Allah ce babu abin da mutum zai samu na ladan sallar sai ɗaya bisa goma ku duba yan uwa mutum zai zo yi sallah misali mu bar ladan a ce lada goma ne to mutum yayi sallah yana bukata a bashi lada goma amma bai samu kuma bai sai lada daya haka manzon Allah ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me yasa ya danganta da yadda kai sallar irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya danganta da yadda kai sallar da cikakkiyar nutsuwa wani zai sallah daga lokacin da kace Allahu akbar ka shiga sallah to fa daga lokacin zuciyarsa ta bar Allah ta shiga kasuwa mutum ya kuma kasuwa kayana sun zo ana jira na mutum ya kuma ofis mutum ya kuma zan hadadarsa duk inda zuciyarka take yawo duk inda wani harkokin ka suke a zuciyarka take yawo sai lokacin da aka ce assalamu alaikum warahmatullahi sai ka tuno a'a sallah fa na gama yanzu musamman ma a ce kai mamu ne wani fa saboda tsaban ma tunani zaka ga bin sallah yake amma rabkanuwa yake ba fa shine limamin ba bin sallah yake amma rabkanuwa yake sai ga an zauna shi kuma ya tashi sai ga an tashi shi kuma ya zauna saboda gaba ɗaya zuciyarsa ba ta tare da shi to kaga irin wannan zai yi sallah ya gama maimakon ya samu lada goma sai ga lada ɗaya kawai ya samu Allah ya kyauta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce tuswaha thumunuha wani zai samu ɗaya bisa tara wani zai samu ɗaya bisa takwas subu'aha wani zai samu ɗaya bisa bakwai sudusuha wani zai samu ɗaya bisa shida khumsuha wani zai samu ɗaya bisa biyar rubu'uha wani zai samu ɗaya bisa hudu ne kawai thuluthuha wani kuma zai samu ɗaya bisa uku nisfuha wani kuma zai samu rabi kun ga abin da yake ƙara yi ƙara da ɗuwa yake yi gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon ladanka gwargwadon khushu'inka gwargwadon ladanka sai ku yi sallah da kai da mutum ga ka gashi a kusa da kai amma tsakanin sallar ku ya fi tsakanin nisan sama da ƙasa a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda shi zuciyarsa tana wajen Allah maɗaukakin sarki kai kuma zuciyarka ta tafi yawo a duniya sai an gama sallah ta dawo to akwai bambanci kwarai da gaske walidhalika fa inni nabbahatil ikhwana mala yace shi isa na fadakar da yan uwa ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada cewa ba za mu iya tsaya mu bada sallah hakikanin bada ita ba mu yi ta hakikanin yinta au qariban minhu ko kuma mu yi ta kusa da yadda shari'a ta ce mu yi ta إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة face sai mun san yadda za mu yi sallah bisa siffar sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a rarrabe tun daga lokacin da annabi yake kabbar harama shin hannun ya yake daga shi juyar da shi yake yi tsaye da shi yake yi ware hannayensa yake damke su yake haka ya annabi yake yi ina ake kawo hannun setin kafada setin kunne setin kirji na ake kawo shi ina ake kallo a cikin sallan ma me ake karanta komai ka san shi mufassala yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ma fiha min wajibatin wa adabin wa hayatin wa atiyatin wa afkar da duk abin da yake cikin sallar na wajibai da laddabba da yanayin ita yadda sallar ya kamata ta kasance da addu'o'i da zikirai ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا sanan ba wannan ba mu yi kwaɗayin wajen ɗabbaka hakan a aikace bayan mun san shi a karance to kuma kowane ɗaya daga cikin sai kokari yayi shi a aikace kamar yadda insha Allah ta'ala zamar kokari duk abin da muka zo zamu rinka yin sa a aikace insha Allah ta'ala fa hina idin mala yace to a wannan lokaci ne narju an takuna salatuna tanhana 'anil fahsha'i wal munkar a wannan lokaci ne idan kana yin irin wannan sallah da muka wassafa muka kamanta to a lokacin ne muke fatan sallar mu ta kasance tana hana mu alfasha da munkari salloli da muke yi na yau da kullun gaba ɗaya wani sai ga yana sallah amma ƙara shiga cikin alfasha yake da mun kai kullun sallah kake ƙara yi amma wata alfasha ma da baka yi yanzu ka shiga cikin ta kana yi kuma gashi Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar to menene gaskiya a cikin maganar Allah madaukakin sarki ko kuma aikin ka maganar Allah madaukakin sarki to me yasa kai taka sallah ba ta hana ka alfasha da munkari saboda baka yin ta yadda ya kamata ka yi ta amma a gobe idan ka gyara ta kai ta yadda ya kamata ka yi ta insha Allah ta'ala zaka ga tasirin alfasha da da munkari sun ragu ko kuma ka daina sama gaba da a cikin ayyukanka insha Allah ta'ala malai to ayyuka tabalana ma warada fiya min thawabil ajr sannan kuma mu samu mu samu a rubuta mana abin da yazo na lada da falala a cikin a cikin sallar da zamu gabatar idan mun gabatar da irin wannan sallar da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarce mu da mu aikata to ina gani saboda lokaci insha Allah ta'ala anan zamu dakata a gobe mun karasa karanta muqaddimar in ya so kuma sai mu karanta waɗansu abubuwa idan lokaci ya ba mu dama sai kuma lokaci na gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh